ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na masu da'awat wal irshad domin ci gaba da karatu littafin sunan Abi Dawud a yau muna 21 ga watan Shawwal hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na 24 a cikin kitabus sala kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine bi qadri lughati almar'i yakthuru naf'uhu wa tilka lahu 'inda almudimmati a'wan فبادر إلى حفظ اللغات مسارعة فكل لسان في الحقيقة إنسان ما ليك cewa. a yace bi qadri lughati almar'i yakthuru naf'uhu wa tilka lahu 'inda almudimmati a'walu ma'ana daidai gulgudan yaran da ka iya ne daidai gulgudan amfanin da zaka yi ma al'umma adadin yaran da ka iya adadin langikin da ka iya shine adadin amfanin da zaka yi ma al'umma yace kuma wannan koyan wani yare wanda ba naka ba zai taimaka maka a wajen sanin abubuwa da yawa wanda dalilin wannan yaren zaka san su sai ce fabadir ila hifzil lughati musari'a fa kullu lisanin fil haqiqati insanu yace dan haka ina shawartar ka kai gaugawa da koyan kowane irin yare ka samu kanka a ciki duk inda ka samu kanka a cikin al'umma suna wani yare yace ka yi ƙoƙari ka koyi wannan yaren yace domin adadin yaren da ka iya adadin langakin da ka iya adadinka mana idan mutum ya iya yare guda uku to yace a matsayin mutum uku yake ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane Allah yanzu wanda ya iya Hausa ya iya zabarmanci ya iya Faransa ana gama shi da wanda Hausa kawai ya iya ba za su zama towa ɗaya ba zai shiga cikin wa'ancin ya musu su gane ya shiga cikin wa'ancin musu gane wancan ma ya musu su gane to shine yace adadin yaran da ka iya adadin matsayinka da girmanka da amfanin da zaka iya ma al'umma wannan dai abin da yake nuna muna mahimmancin koyon yare kowane iri ne musamman yaran mutanen da kuke zamna da su a wuri guda menene amfanin kana tare da zabarmawa kace ba za ka koyi zabarmanci ba in ka koyi zabarmanci me zai rage maka laraba suke cewa man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim duk wanda ya koyi yaren wasu mutane to ya amintu daga makircinsu ka iya zabarmanci kana zaman dai ba za a yi gigara ka ba ko wannan shine kana zaune ba za a yi ba za a yi cinikin ka ba menene amfanin kana zaune tare da Hausawa ka ce kai ba za ka koyi Hausa ba me amfanin wannan in kai haka kai makanka asara domin misali yake da suna yaren Hausa duk da ni ba Bahaushe bane amma na tabbata da wannan yaren Hausa yare ne wanda yake yana ɗaya daga cikin yarurruka na addini yare ne wanda in ka iya shi to za ka iya musulunci don da yawa daga cikin littafan musulunci an tarjama su da hausa a cikin yaren da ake da su a ƙasar afirka babu yaren da aka tarjama alkur'ani da shi a ƙasar saudiya in ba yare guda biyu ba yaren sawahili da yaren hausa shine wani wani buzu yace ko da na karanta wannan nace a to daga yau na sara ma hausa yanzu zan koyi hausa kenan me yake da suna diyan da kake kana a cikin al'umma ka koyi yaran su zabarmanci in ka iya zaka iya kasuwanci zaka zaka samu hanya ta kasuwanci wani ba zabar mai ba zai danhware ka ba kai ma haka ba zabar mai in ka iya Hausa wani ba haushe ba zai zo ya zage ka ba amma in baka iya ba sai ya ta zage kun san ba haushe da ma haka yi in ya san baka iya Hausa ba to zagen ka zai ta yi to wannan shine kenan a takeice dai uwa masu girma musan da fadin Allah madaukakin sarki inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu mun sanya ku ya ku mutane mun halice ku mun sanya ku kabilu da yanki yanki don ku san junanku ma'ana da Allah madaukakin sarki mu kabila kabila ba wai don kowanne alfahari da nashi bane ba wai don kowanne ce shi ba zai koyi na kowa ba sai nashi a Allah ya ce li ta'arafu ma'anar li ta'arafu shine don ku san juna ta wace hanya ku za ku san juna dole sai wanga ya sadda kai ya koyi na wanga wanga ya sadda kai ya koyi nawa ya koyi na wanga na fatan Allah madaukakin sarki shiryar da mu ya nisantar da mu daga yake da suna kabilanci da kuma abin da zai shawo fitina a tsakanin mu idan ba a manta ba yau zamu tashi babun fi suruji fil masajid babu mai bayani game da as-suruj sune jam'i ne na as-siraj hitila kenan hitillu hitillu da za a kunnawa a masallaci حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله يا مائكين الله أفتنا في بيت المقدس كبام فتوى جمد بيت المقدس شيني مسلاة قدس فقال سيتي أؤتوه fasallu fihi ku je masallacin ku yi sallah ma'ana ku daura damara kawai dan ku je ku yi sallah a can wa kanatil biladu idzaka harban ce a wannan lokacin kuma a garin ana yaki ne amma duk da haka manzo Allah ya ce mu je mu yi sallah a can fa in lam ta'tuhu wa tusallu fihi idan ba ku zo masa ba kuka yi sallah a cikin sa fa ba'athu bi zaitin to ku tura da mai kitse yusraju fi kanadilihi wanda za a kunnawa a cikin lagwaninsa ma'ana wanda za a kunna hitillo da shi hadisin da ifi ne bai inganta ba hadisin da ya inganta abin da yake nunawa jawazu tikhadhi suruji fil masajid halaccin kunna hitillo a masallaci to duk da hadisin bai inganta ba amma ma'anar shi tana da kyau ya tabbata haskaka masallaci don saboda mahimmancin da ke da kwai a ciki na wanda zai karatun Kur'ani in akwai hitila zai kalla cikin sauki na in kana tahiya ba za ka take wani ba tunda in cikin duhu ne za ka take wani abin da ya kama da haka mali ce babun fi hasal masjidi babi mai bayani game da hasal masjid alhasa su ne 'yan tsakuwa kenan 'yan tsakuwar masallaci ko ka ce tsakuwar masallaci ko ka ce duwatsun masallaci ko ka ce ƙasar masallaci duk yana shiga a ciki me yasa suka ce alhasa a nan dan a lokacin madina ƙasar su ɗan duwatsu ne an gane ko kamar misali in ka je maraɗi zaka ga akwai wasu anguwan ne wanda ba su da irin wannan ƙasar tamu mai mai mai mai ƙura za ku ƙasar su tana da ɗan duwatsu duwatsu to irin wannan su ne alhasa مالك حدثنا سهل بن تمام تمام بن بزيع حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد سألت ابن عمر عن الحصى لا تنبي ابن عمر جمد اندواسو الذي في المسجد وانا يكي أبسكي أمسلاتي فقال سيتي مطرنا ذات ليلة أمنا حدري أواني دري فأصبحت الأرض sai ƙasa ta waye gari mubtallatan ta jiƙe faja'ala ar-rajul ya'ti bil hasa sai mutum yana zuwa da alhasa ɗin duwatsu ma'ana duk wanda zai shigo masallaci sai ya kwaso ɗin duwatsu ma'ana ya kwaso dai ƙasa an gane ko fi thawbihi a cikin kayansa fayabsutuhu tahtahu sai ya zuba wannan ɗin duwatsun ko wannan ƙasar da ya kwaso sai ya zuba ta a ƙasansa ma'ana inda zai aza goshi don masallaci ya jiƙe don kada goshinsa ya ɓace da cabo. falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam as-salata lokacin da manzon Allah ya kare sallah qala sai ce ma ahsana haza me ya kai kyawun wannan ma'ana kawar manzon Allah ya karfafa musu gwiwa hadisin bai inganta ba da hadisin ya inganta yana nuna halaccin inda zaka aza goshi in ka lura da akwai wata cutarwa tattare da inda zaka aza goshin kana iya ka samu wani abu ka aza an gane da kyau ko alhadisu da'ifun lakin al'amala alai ya halatta idan kaga inda zaka aza goshinka zaka iya cutuwa ya halatta ka samu wani abu ka aza dan ka aza goshin naka tunda shi goshi dole ne sai in ya kai ƙasa za a cewa an yi sujada goshi da hanci dole ne suna ɗaya daga cikin me yake da suna arkanus sujud ko a'ba'us sujud مالك حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيء قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال يا كسنتي أنا تيوه innan rajula idan akhrajal hasa min almasjid idan mutum ya hutar da 'yan duwatsu daga masallaci yunashiduhu yana hada sa da Allah shine yunashiduhu an shuduka billah ina hada ka da Allah haddathana muhammad ibn ishaq abu bakr yani ad-daghani haddathana abu badr shuja' ibn al-walid haddathana sharikun haddathana أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر وراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بدر يتي إنا غنين أبو هريرة يا دوكا كوانا مغانا تيزوا غمانزان الله إن الحصاة للي إن دواسو نمسلاتي إن سقوا نمسلاتي لتناشد الذي يخرجها من المسجد كان هذا wanda zai hutar da shi da ita daga masallaci tana hada shi da Allah ma'anar wannan hadisin shine manzo Allah yake cewa idan mutum ya ɗauki tsakuwar masallaci zai huta da ita tsakuwar da a ce yana ji to da zai ji tana haɗa shi da Allah dan Allah bar ni masallaci kaka hudda ni waje tana da gaskiya ko ba ta da gaskiya ta san ina za a kai ta an gane da ke ko amma tana cikin ni'ima tana cikin rahamar Allah ana taka ta ana mi ana ibada kenan dole ta ji daɗi ta yi murna wannan shine kenan wannan hadisi yana da riwayoyi guda biyu akwai riwaya wadda take maqtu'a an gane da kyau ko akwai riwaya wadda take mikir suna marfu'a ma'ana jingina hadisin zuwa ga manzon Allah bai inganta ba amma jingina sa zuwa ga tabi'i shine yake da suna Shuja' bin Walid ba Shuja' ba shine Abu Salih jingina shi zuwa ga Abu Salih ya inganta kenan za a ce da'ifun marfu'an wa sahihun maqtu'an wannan shine kenan kenan dai a takaice wannan hadisin yana nuna ashe duk abin da yake a cikin masallaci yana alfahari da kasancewarsa a cikin masallaci har ma in an hudda sa zai yi kuka kun ga ko wannan hadisin bai inganta ba akwai hadisin da yake masa shaida shine kututturin dabino ko da manzo Allah ke tsayuwa akan sai yana hudu ba da aka yi ma manzo Allah minbari sai aka huda kututturin aka maida shi gehe ana cikin hudu ba sai mutane suka ji ana kuka suka ji wani irin ƙara kamar tukunya na tafasa an gane ko lokacin da aka zuba ruwa cikinta ana dibawa a shi kututturen nan ne ke kuka nan Allah ya so nuna musu mu'jiza ne su ga kukan amma da manzon Allah kawai zai ganin kukan to a ran nan har su sai da su ga kukan manzon Allah ya je ya lallabe sa sannan sai ya shiru sai ya komo ya gaya musu kukan da yake dan saboda na bar hawan shi ne an hidda shi da masallaci shi zai ke kuka an gane da ke ko wannan shine kenan a takaice dai a dukkanin halittu suna alfahari da masallaci da zaman su a cikin masallaci in ba dan adam ba na aljannu wannan dama su ne ifiritai masu taurin kai ko su ba kowa ba mala yace babun fi kansil masjidi babu mai bayani game da sharar masallaci ma'ana wannan zai nuna mana ana son sharar masallaci kada a rika barin masallaci da dauda حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال دقى أنس بن مالك يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي أن جت مني أن نونا مني أن بجرو مني دا ayyuka ko kuma sakamako na ayyukan al'ummata hatta alqadatu yukhriju harrajul min almasjid hatta dauda da mutum zai huddawa daga masallaci alqadat su shi da yar dauda kaman kaga wani dan abu dan karami na dauda ka hudda shi yace to hatta wannan yar dauda da mutum zai hudda misali wata yan leda hatta wannan da zaka hudda daga masallaci wa uridat alayya dhunubu ummati kuma an nuna mini an gitta mini an bijiro mini da zunuban al'ummata falam ara damban a'zama min suratin min alquran ban ga wani zunubi ba da yahi girma kamar wata sura ta alqur'ani aw ayatin ko kuma wata aya utiyaha rajulun da aka ba wani mutum ita ya haddace summa nasiyaha sannan sai ya mantata an gane da kyau ko wannan hadisi akwai tsoratarwa akwai kuma kwadaitarwa kwadaitarwa ta farko manzo Allah ya ce an nuna mishi ayyukan bayu sakamako lada da za a rika ba kowanne aiki in mutum yayi manzo Allah ya ce hatta ɗan dauda da zaka huda daga masallaci an nuna mishi akwai ladar da ake ma mutum sai ce an bijiro mishi da zunubai da ake ba bayu yace a wannan ranar bai ga zunubin da ya kai girman wani mutum da Allah ya bashi damar haddace wata sura ba ko wata aya ya manta ta wannan me yake nunawa kenan a yi hadda a manta babban mene ne babban laifi ne a yi haka ne ku a ina ji duk wanda ya haddace juzo amma shi kenan sai rike juzo amma ya ta muraja an gane ku to li husnil haz an gane ku inda abin ya yi daɗi hadisin bai inganta ba an gane ku don inda ya inganta da akwai matsaloli ba matsala guda ba da wuya ka ga mutum ya haddace ƙur'ani har ya bar duniya kin nan radda zai barin duniya a ce duk inda ka ja mishi alkur'ani zai karanta maka shi da wuya shi yasa suke cewa ba hardar ke da wuya menene ke da wuya a rike hardar shi yafi komi wahala wannan shine kenan a takaice yan uwa masu girma wannan hadisin bai inganta ba amma akwai malaman da suke buga dalili da aya da Allah madaukakin sarki a me yake da suna ta da take bayani take cewa kazalika atatka ayatuna fanasitaha fa kazalika al-yawma tunsa ana musu azaba sai a ce musu kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka manta ayoyin to dalilin wannan mu ma za mu manta da kai yau a cikin wuta wasu malamai sun buga dalili da wannan ayar akan cewa tana bayani ne akan wanda ya haddace wani abu na Qur'ani ya manta shi amma magana mafi inganci wannan ayar ta shahi kahurai ne كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى tana magana akan kahurai ne da aka musu wa'azi suka ki suka ki imani suka ki musulunta a takeice dai yana daga cikin abin da ya dace kula da hardan qur'ani ta'ahadul qur'ana wa wallazi nafsi bi yadihi la innahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha wannan shine ma'ana qur'ani yana saurin kubucewa idan ba a muraja'arsa malai ce babun fi'tizalil masajidi fi'tizalin nisa'i fil masajidi anir rijal babu mai bayani game da kauracewar mata daga maza a masallaci ma'ana abinda wannan babu yake nuhi shine bayanin koda a masallaci ne ko ana so maza mata su yi nesa da me daga maza to idan ce a masallaci ma a yi haka inda ake tsammanin aminci to ina ga inda ba mi ba ba masallaci ba an gane da kinan famin babu aula wannan shi ne kin malice haddasana abdullahi bin umara wa abu ma'marin haddasana abdulwaris haddasana ayyubu النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء da a ce mun bar wannan kohar ga mata an gane ko hadal bab ya zo da alif wallam da yake nuna mu'arraf ne ma'rifa kenan sai nuna ashe kohar sananna ce an gane ko kenan akwai wata kofa da manzon Allah ya kebance a masallaci ce wannan kohar ta mata ce zalla to shine me yake da suna manzo Allah ya ishara kohar yace law tarakna hadal baba lin nisa da mun bar wannan kohar ga mata idan a bar mata su kadai su rika shigowa qala nafi'un nafi yace falam yadkhulu minhu ibnu umara hatta mata daga wannan ranar ibnu umar bai ƙara shiga wannan kohar ba har sai da ya mutu ko da ba lokacin sallah ba ibnu umar bai me bai shiga wannan kohar li shiddati ittiba'ihi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam dan yanda yake kokarin bin manzon Allah da kokarin nisantar abin da ya hana wa qala yace ghairu abdul warith qala umaru wa huwa asahhu daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin wanda ba Abdul Waris ba sun ce Umar ne ba Ibn Umar ba kuma wannan ita ce magana mafi inganci a maganar Imam Tirmidhi ma'ana Ibn Umar ne har ya mutu bai bi wannan Ibn Umar ne har ya mutu bai bi wannan kofar ba da manzo Allah ya ce a bar mamata yace haddathana Muhammad ibn Qudama bin A'yana haddathana Isma'ilu عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب ابن عمر بن الخطاب ياتي فذكره بمعناه سيا أبتي وانشان حديث دم أنرسه وهو أصح كما شيه إنجنتي حدثنا قتيبة يعني بن سعيد بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير النافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى Umar bin Khattab ya kasance yana hani an yudkhala min babin nisa a shiga daga kofar da aka keɓance ma mata. A takaice dai masu girma wannan abin da yake nunawa hatta a masallaci an umarci mata su ƙaurace ma maza kada su yi kusa da su. Dalilin wannan manzon Allah ya ce khairu sufufin nisa'i akhiruha wa khairu sufufin rijali awwaluha. Mafi alkhairin sahu na mata shine na ƙarshe. Dan me yasa aka ce shine mafi alkhairi li'annahu ab'adu anir rijal domin shi yahi nisa daga mata daga maza to duk lokacin da sahun mata yayi nisa daga maza lokacin yahi alkhairi masallaci guda ne wanda ba a karhanta cakuduwar maza da mata shine masallacin harami shi kuma wannan an yi haka ne dan saboda raf'an lil haraj dan idan aka ce dole ba za a cakudu tsakanin maza da mata ba kenan ana buƙatar lokacin da za a keɓance ma mata da lokacin da za a keɓance ma wa maza kuma wannan zai iya me da suna zai iya jawo cunkoso a masallacin harami shi yasa a masallacin harami shi babu ba a sa wannan ka'idar ba kana ɗawafi mace na ɗawafi ku zo za ku wuce amma mutum ya nisanci wannan shi yahi alkhairi wallahu ta'ala a'lam mala yace babun fima yaquluhu ar-rajulu 'inda dukhulihi al-masjid babu mai bayani game da abun da mutum zai ce idan zai shiga masallaci حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا عبد العزيز يعني الداوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayanku zai shiga masallaci ba wai ya shiga ba an gane ku mun sha bayani akan cewa irin wannan mazu yana zakwa da ma'anan meke da suna mudari idza arada an yadkhula yana idan mutun ya so ya shiga masallaci falyusallim ala annabi sallallahu alaihi wasallam to yayi salati ga annabi thumma liyaqul sannan sai ya ce allahumma iftah li abwaaba rahmatika ya Allah ka buɗe mini ƙohohin rahamarka fa'iza kharaja idan zai hutu falyakul ya ce Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah lallai ni ina roƙonka falalarka an gane da kyau ko wannan shine kenan idan kuka lura aka ce mutum yayi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya mutum zai ce ha yawwa jazakumullahu khairan kenan ba ana nufin wata sallama bace ta a'a bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sai ka ce Allahumma iftah li abwaaba rahmatika in zaka shiga ya Allah ka bude mini kohohin rahamarka kun ga a wurin shiga haka zaka ce dan idan ka zo a masallaci ka zo a gidan me ka zo a gidan rahama to shine sai ka roki Allah ya bude maka kohohin rahama sai ka shiga da kafar dama idan zaka hutafa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlika ya Allah ina roƙonka falalarka a can kun ga wajen shiga aka ce rahamarka amma wajen hita aka ce me falalarka domin ita falala da rahama abubuwa ne wanda suka sha bamban ita rahama abu ce wadda take ta ƙarshe a wajen ni'ima an gane da kyau ko ita kuma ana samun ta ne a wajen bin Allah madaukakin sarki ita kuma falala ana samun ta a ko ina ma an gane da kyau ko hatta a neman duniya kana samun falala shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ku nemi falalar Allah domin ita a ko ina tana nan amma rahama ba a samun ta sai a wajen me sai a wajen ibada sai a wajen biyayya wannan shine kiran Allahu ta'ala a'lam huta zaka huta da wace kafa da kafar hagum an gane ko dan zaka bar rahama ne wannan shine kenan kenan kishiyar shiga ban daki wannan sunna kun ga ba kowa ke kula da ita ba an gane da ko na'am malai ce haddathana isma'il ibn bishr ibn mansur haddathana abdurrahman ibn mahdi an abdullah ibn al-mubarak عن حيوة بن شريح قال لقيت أقبة بن مسلم ناهد أقبة بن مسلم فقلت له سنة مسا بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن أمر بن العاص labari ya risko ne akan cewa kana ba da hadisi daga Amr bin al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah annahu kana idza dakhala al-masjid akan cewa ya kasance idan zai shiga masallaci qala yana cewa a'udhu billahi al'azim ina neman tsarin Allah mai girma wa bi wajhihil karim da kuma fuskarsa mai karamci wa sultanihil qadim da kuma ikonsa al-qadim nan yana nufin al-azali al-abadi da kuma mulkinsa wanda yake dawwamamme shine al-qadim anan min ash-shaytanir rajim ya kare ni daga shedan jihohi nisantacce daga rahamar Allah Kale ce, Akattu, wannan ne kawai kajiya shi ne ma'anan Akattu, kultu na'am na ce, E, kala sai ya ce, Ga sauran maganan, fa'iza kala zalika, idan mutum ya faɗi wannan maganar, kala shaitanu, shaiɗan yana cewa, Hufi zamin ni sa'iral yaumi, an kiyaye sa daga gare ni sauran ini. An gane da kyau ko? Ma'ana wannan addu'ar mahimmancin ta in ka yi ta, da kayi ta shedan zai ce to an kiyaye ni da gare sa ba da iko akan sa ami a me yake da suna a sauran wannan ilin kenan yin wannan addu'ar kamar garkuwa ce daga nisantar fadawa a cikin sabon Allah wanda shedan zai iya tura ka domin hanyoyin fadawa a cikin sabon Allah hanyoyi guda uku ne na farko shine al'adatur rakika na biyu shine ash-shayatinul ins insiya ko kuma shayatinul ins na uku shayatinul jin wannan su ne hanyoyin da ke sa mutum ya fada a cikin me a cikin sabo imma ta hanyar ɗabi'un da ka saba mummuna ko babu shaidan zaka yi abin shine zaka ga a Ramadan an dame shaidannu amma suna shashancin su dan sun saba ko ba shaidan su kanci su kansu shaidannu ne an gane da kyau ko na biyu shine mi shine shaidannun mutane ko ba shaidan wancan na aljannu to akwai na mutane na uku shaidanun aljannu to yanzu in kai wannan addu'ar ka samu kariya daga shedanun me daga shedanun aljannu sauran wancan guda biyun su kuma sai ka hikarin kanka game yake da suna kai kokari ka hikarin su na'am wasu malamai suna sa an-nufusul khabitha maimakon al'adatur rakika to ana iya hade suri guda an-nufusul khabitha wal adatur rakika zuciya mummuna da kuma mummunan dabi'u na'am a takaice wannan tana daga cikin abin da ake karawa a washin addu'in shiga masallaci a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم an gane ko sai kai wajen bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatika wannan shi ma ya inganta wallahu ta'ala a'lam yana da kyau ayi kokari a kula da wannan sunna in addu'ar shiga ban daki ce ba a mantawa ita da an san akwai mutanen ko amma ta shiga masallaci tunda an san wurin Allah ne za a zuwa kina a ba lahi ko bamu yi ba gidan rahama muka shigo babu ma jaa fi salati inda dukhulil masjid babu bayani akan sallah yin sallah idan aka shigo masallaci kenan dai tahiyatul masjid ko gaisuwar masallaci حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد إذا أيونك يزو مسلاتي فليصلي سجدتين تيسلى سجدتين أي ركعتين من باب ذكر الشيء بأهم ما بما فيه an faɗi sajadatain ne don shi ne mafi abin da muhimmanci a cikin sallah idan ɗayan ku ya shiga masallaci to ya sallaci raka'a guda biyu min qabli an yajlisa kamin ya zamna حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عتبة بن عتبة بن عبد الله بن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه daga manzon Allah makamancinsa zada ya ƙara sun maliyaqud ba'du insha'a sannan ya zamna bayan wannan in ya so aw liyadhhab li hajatihi ko kuma ya je zuwa ga bukatunsa a takaice wannan ruwayoyin abin da suke nunawa idan mutum ya shigo a masallaci kada ya zamna sai yayi me sai yayi raka'a biyu an gaye da kyau ko sannan ya zamna kenan in shigowa kai ba don ka zamna ba kenan baka da bukatan dole sai kayi me yanzu misali shigowa ne kai dan ka dauki wani abu kenan kaga ba zama ka zo ba kenan kana damar ka shigo ka dauki abin da zaka dauka ka tahiyarka amma wanda zai shigo dan ya zamna ya jira sallah ko ya jira wani ko dan karatu to shi wannan kuma sai yayi me sai yayi raka'a guda biyu a wani lokaci ne in mutum shigo masallaci bai da damar yayi sallah bai da damar yayi tahiyatul masjid a yawwa in an tada sallah idza uqimatus salah fala salata illa al maktuba idan aka tayar da sallah to babu wata sallah da ya halatta kai sai wannan da za a tada in sai ta farilla idan muka ce sai wanda aka tada kana iyawa kai baka yi la'asar ba kuma yanzu kai baka yi azhar ba kuma yanzu la'asar aka yi kenan kana daman kai niyan me kai niyan azhar kenan shi yasa sai yazo illa maktuba sai ta farilla an gane ko jayyid a takeice wannan lokacin sallar da zaka yi ta wadatar domin abin da yasa aka ce kada ka zamna in ka shigo shine dai dan dai kai sallah yanzu sallar da zaka yi ta wadatar daga wancan wannan shine kenan to akwai wani lokaci kuma lokacin da ku mutum ya shigo ba zai sallah ba a kin bai da arwalla to ai kuma wanda ana ma kawo shi la muhalla lahu min al-i'rab ma ko Hausa suke Laraba suke cewa idza sakata al-aslu sakata far'uhu an gane da kyau ko idan ana ta kai ba a tahulla idan aka rasa arwalla ai ba a ma butun sallah kenan yanzu wannan shine kenan kenan shi wannan ba a mazance shi wanda bai da arwallah jayyid sai dai a ce mishi ya je ya arwallah kuma ya zo ya yi sallah ya zamna na aza ku kun kare babu wani wuri kuma aha inda rana jazakumullahu khair to lokacin da rana take kullowa to da ina kuma akwai wani mai wani wuri kuma lokacin da za ta faduwa masha Allah bayan la'asar masha Allah aha bayan sallah asuba ko masha Allah ya kamata ku yi shakka ko an ce masha Allah gaba ɗaya kun sa babu kun sa akwai matsala kenan jayyid jazakumullahu khairan abinda suka faɗi haka ne akwai malaman da suke da wannan ra'ayi ma'ana wannan lokutan guda uku da aka hana yin sallah ko a masallaci ka zo ba za ka yi tahiyatul masjid ba amma sai dai wannan dalili ne wanda yake ra'ayi ne wanda yake ba'idun min as-sawab ba'idun an as-sawab magana mafi inganci shine sallolin da aka hana a wannan lokaci sune sallolin da ba su dalili amma sallar take dalili an gane da kyau ko misali tahiyatul masjid kun ga tana dalili ya halatta misali sallata me yake da suna salatul istikhara tana dalili duka ya halatta ai salat da ba ta dalili ta aka hana wannan shine kenan to kenan dai a takaice ana yi a wannan lokutan ma ana yi dan sallah ce mai dalili to inda na so ku kawo shine idan mutum ya shigo masallaci liman na hudu ba na so ku kawo wannan ka shigo masallaci liman na hudu ba ya halatta kai nafila ko bai halatta ba a a kenan ba ku da matsala anan yawa ya halatta ya tabbata a hadisi manzo Allah na hudu ba wani ya shigo ya zamna manzo Allah ya kace hudu bai ce tashi kai sallah kun gani muhimmancin sallar sallar gaisuwar masallaci ta kai ga hamma ana hudu ba a kace ta a ce mi a ce mutun ya sallah wannan yake nuna girman sunna ta tahiyatul masjid mu kokari mu raya wannan sunnar sahabbai sun kasance dan saboda girman yanda suke raya wannan sunnar su shigo masallaci su tahiyatul masjid su tashi don su karce majina idan suka komo sai kuma sai sun ƙara mi sai sun ƙara yinta na saboda mahimmancinta wannan shi ne na amma mu da yake ragaye ne in kai ɗa guda ta isa jayin malai ce babun fi fadlil qu'udi fil masjid babu bayani akan falalar zama a masallaci حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم mala'iku suna addu'a a kan ɗayanku ma dama fi musallahu matuƙar yana a wurin sallarsa allazi salla fihi wanda ya salla a ciki malam yuhdith matuƙar bai yi hadasi ba ma'ana arwallah ba ta kare ba au ya kum ko kuma ya tashi matuƙar bai hadasi ba ko kuma ya tashi daga wurin Allahumma fillahu suna cewa ya Allah ka gafarta mishi Allahumma rahamhu يا الله كيما سرهما حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة لا ينكب زي قشي بين أتكين صلى ما كانت الصلاة تحبسه متكر صلى ترك إيسا معنى متكر صلى يكي جرى لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله باب أبن يكي هناسا يتاشي دن يجي wajen iyalinsa illa sala in ba sallah ba haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammad an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu al-abdu fi salatin bawa ba zai gushe ba yana a cikin hukuncin sallah an gane ko ma'ana ana rubuta mishi lada kamar yana sallah ma kana fi musallahu matukar yana a inda yayi sallah yantaziru salata yana jiran kuma wata sallah taqulul malaika malaiku suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu za su ta mishi wannan addu'ar hatta yansarifa har sai ya tashi aw yuhditha ko kuma arwallar tashi ta kare faqila sai aka ce masa ma yuhdithu me ma'anan har sai yayi hadasi qala sai ce yafsu shine yayi sociya aw yadrutu ko kuma ya yi meke da suna tusa mai ƙara a larabci akwai alfusa ita ce sacciya ita ce tusar da babu iska babu ƙara ita kuma abdurat ita ce tusar da take da ƙara hausa suna cewa sacciya wacin kuma suna ce mata meke da suna tusa kenan shine abin da yake nuhi da yayi hadasi haddasana هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن أمير بن هانئ الأنبسي أنسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء دون يزو مسلاتي دون أبو فهو حظه تون شيني ربنسا أبن ديكي نهدي إنما الأعمال binniyati wa inna ma likulli imri'in ma nawa idan ka zo masallaci dan karatu to kana ladar karatu idan ka zo masallaci dan baka da aikin yi ne ka ɗebe ma ka rage zaman kashe wando to zaman kashe to to ɗebe kewar kake baka da lada idan ka zo masallaci dai an kare karatu kai talla to talla ka kawai ke gare ka baka da lada idan ka zo masallaci dan jiran sallah to kana da ladar me kana da ladar sallah wannan shine daidai ruwa daidai tsaki wannan shine kenan a takaice wannan babin yana nuna mana muhimmancin zama a masallaci muhimmancin zama a masallaci ya kai ga in ka zo kana jiran sallah to za a yi ta rubuta maka ladar kaman kana me kaman kana sallah ko da ko baka tashi ba kana sallah zaman kawai da kai dan jiran sallar to kaman kana cikin sallah ne bayan haka kuma mala'iku suna maka addu'a haka kuma a ƙare sallah ka zamna dan ka yi zikiri ko kuma ka zamana don ka jira wata sallah shi ma haka za a rubuta maka ladar kamar kana sallah kuma da ƙarin mala'iku suna maka mi suna maka addu'a akwai addu'ar da ta kai addu'ar mala'iku alladina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wanda ba sa sabo akwai waliyan da suka kai mala'iku wannan shine kenan wannan yana kwadaitar da mu akan mu yi kokari mu samu wani lokaci wanda za mu rika zama a masallaci wallahi in ka saba zama a masallaci kawai don jiran wata sallah za ka ji imanin kai na karuwa duk lokacin da ka ji imanin kai na ƙasa-ƙasa ma'ana duniya ta fara shek ta fara ɗoke ma hankali kai ƙoƙari ka rika lazimtar masallaci lazimtar masallaci na da alkhairi sosai haka kuma duk lokacin da ka ga ɗanka yana so ya fanɗare to lazimta shi da masallaci jawo shi ku rika zuwa masallaci ka zamna kana zikiri yana kallon ka koda shi bai yi ka zamna kana karatun Qur'ani yana kallon ka koda shi bai yi wannan dalilin addu'ar da mala'iku suke zaka gani shi ma ya samu ya samu wannan kaso na shiriwa Allah ya shirye da mu gaba ɗaya malai ce babun fi karahiyati inshadi dallati fil masjid babu mai bayani akan karhancin shela a masallaci kalima ta addalla mafi yawanci larabawa suna jingina sani ga dabba an gane ko amma abinda ba dabba ba suna ce masa meke da suna da'i ko kuma laqit an gane ko amma mafi yawanci da an ce dalla ana nuhin batattun dabbobi shi yasa ma wasu malamai su gani bari mu karanta hadisin sai mu kara bayani حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة يعني ابن شريح قال سميت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول نتيوة أخبرني أبو عبد الله مولى شداد يا بني لاباري عبد الله مولى, مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول أكنت ويجي أبو هريرة ينتيوة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منظر الله ينتيوة man sami a rajulun man sami a rajulan duk wanda ya ji wani mutum yan shudu dallatan fil masjidi yana shelar wata batattar dabba a masallaci ma'ana yana jama'a dabba ta kaza ta bace wanda ya ganta to ta wace jama'a ba wanda ya ga dabba ta kaza na ta bace duk wanda ya ji wannan falyaqul yace la an gane da kyau ko la addaha Allahu ilaika kada Allah ya mayar maka da wannan dabba ta taba ce maka Allah ya sa ta ta hal abada fa innal masajida lam tubna li hada domin masallacin ne ba a gina su dan haka ba amma ka san wa zaka fada ba an gane ko wannan taekwondo ya tashi yana shela kai kuma ga karanke ranke ka ce kada Allah ya maido da abin da ya bacin nan naka kaga akwai matsala ko sai ya gami maka jini da miyau wannan shine kenan a takaice wannan hadisin malamai sun yi kai kawo akwai malaman da suka masa wata fassara ku tsaya ku shi suka ce falyaqul yace la a'a addaha Allahu ilaika Allah ya mayar maka da dabbar da kake shela fa innal masajida lam tubna li hada amma fa ka san masallatai ba da haka aka gina su ba ba su kun gane da kyau ba fassara ta farko ita ce sai a hankali an gane ku mutum na shela ka ce kada Allah ya mairo maka da dabban nan ai ba dan haka aka gina masallaci ba fassara ta biyu a'awa ne dabbar da ta bace dai Allah mayin budo maka da ita amma ka san ba dan masallaci ba dan wanga aka gina masallaci ba wane yi sauki sauki na biyu ko to ni dai akan wannan fassarar nake an gane da kyau ko wannan shine amma akwai malaman da suka tai akan wacce fassarar ka ce kar Allah ya maido maka da ita ai ba na haka gini masallaci ba zan iya cewa wannan ya danganci mutum idan ka ga mutum jahili ne in gane ko sai ka mishi a hankali ka mishi uzuri saboda jahilcinsa an gane da kyau ko suke cewa man khalafa al-haqqa jahlan fa innahu yutarafaqu bihi hatta ya'lama al-hukm shari idan mutum yayi kuskure cikin rishin sani sai ai masa sannu sannu wani ya zo yayi masallaci ya yi tsari a tsakiyar masallaci manzo Allah ya umurta a mishi mi sannu sannu da Allah da wanda ya hutsari a masallaci da wanda ya shela a masallaci wani hikirman laihi to aka ce kuma a masa sannu sannu to ina ga wanda shi ma shele cikin bai sani ba to irin wannan kun ga su sai ai musu ai aiki da fassara waccan tamu an gane ko ta masu sauki amma kuma irin wancan wanda sun saba zuwa masallaci to su kuma sai a musu ta fassarar zahiriya kada Allah ya maido maka da ita to a na yawayin shi ne ita ce za mu zo gare ta matsalar ta biyu shi ne shin ko duk abin da ya ɓace ne ko kuma ta shahi dabba ne kawai an gane da kyau ko akwai malaman da suka ce a ta shahi dabba ce kawai amma abin da ba dabba ana iya shelarsa sun tafi akan ma'ana ta loga abdalla mafi yawanci ana nuhin dabba wadda ta ɓace to amma mafi yawancin malamai sun ce akan cewa ko menene in ya ɓace sai abin da yake da alaka da masallaci lada ne masallaci ya bace ai kun ga dole ai shela ko wannan shine kenan si abin da yake da alaka da masallaci ba lafi ayi ayi shela wannan wannan shine kenan kun ga kuma wannan ita ce fasara gaskiya wadda tahi ko menene ya bace an gane da kyau ko wannan shine kenan ko menene ya bace domin idan muka lura dan me yasa aka ce kada ayi shelar dan an kare sallah ka tashi kana shela wani yana sallah bai kare ba dalilin shelar ka yami ya rikice a cikin sallah to kun ga wannan shine shi yasa aka hana shelar amma bayan an kare sallah an hota can bakin kofa zamna bakin kofa do jama'a na yadda kaza duk wanda ya gani tawa ne ko kaza namu ya bace wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam mala yace babun fi karahiyati al-buzaqi fil masjid babu mai bayani akan karhancin yin tofi a masallaci abinda ake cewa al-buzaq huwa ma yakhruju min al-fammi abinda yake hitowa da cikin baki kenan dami dami ke shiga a ciki miyau da mi kuma da majina su ne ke hitowa daga cikin baki ko wannan shi ne a ba su kadai ba akwai daudar haƙura ko ka ci me yake da suna roti ka zo kana kwankwala haƙura kana hidduwa kana yadda a cikin masallaci to wannan bai yana shiga a ciki nan ma ya khuruju min al masjid min al fami musamma buzakan hatta goro da zaka tattauna ka zo kana tuffuf da yana shiga a ciki na'am malai ce haddathana muslim ibn ibrahim حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة توفي مسلاتي ليهيني وكفارته كنكر الذنوب سا أن تواريه كتربط إيشي كرهيشي مجيتو باكو إناني أكي ريهوا باكو إن ريهوا باتي مالتي حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة من قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة توفي أمسلاتي ليهين وكفارتها دفنها كنكر الذنوب سكما شيني أمي أتربو ديسا wannan masallacin da babu tabarma bisa ƙasa ne ake sallah an gane ko amma masallacin da ke da tabarma kai tofi kenan ba ba ka turbuɗe sa ba za a cewa anan sai dai ka yi ne a sai dai ka goge shi wannan shine kenan حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد أن غاني دكيوكو النخاعة أبن دا أكي تما النخاعة هو إخراج إخراج شيء من الحلقوم كوكما من الفم مطلقا shine hutar wani abu daga makoshi abin da yake hitowa daga makoshi shi ake ce mami annuha'a an gane da kyau ko ana samun majina miyaukin ma shi ma yana shiga a ciki to akwai kalima ta biyu shine a miki da suna annuhama da mimun bambancin su mimun da ainun ne shi kuma annuha annuhama huwa ma yakhruju min as-sadri shine abin da yake hitowa daga kirji kun san akwai majina da daga kirji take hitowa mai tauri-taurin nan an gane ko wannan ita ce annukhama ita kuma annukhaa mahituwa daga mi daga koshi daga makoshi yace haddathana al-qanabi haddathana abu maududin an abdurrahman bin abi hadradin al-aslami sami'tu aba hurairah yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala hadha al-masjida duk wanda ya shiga wannan masallacin fabazaqa fihi sai yayi tofi a cikin sa aw tanakhama ko kuma ya huddo majina a ciki falyahfir to yayi rami falyahfir to yayi rami falyudfinhu sai ya turbude sa fa in lam yaf'al idan bai yi haka ba falyabzuq fi thawbihi to yayi tofi a cikin kayansa ma'ana a cikin tufafinsa thumma yakhruj bihi sannan sai ya huta da wannan tofin nasa ma'ana sai ya huta da wannan kayan da ya tofi da su abinda ake nufi ko kai a ƙasa in wuri ne wanda yake da ƙasa in kuma wuri ne wanda baya da ƙasa to ka samu wani abu in wani mushuwar ne ko wani kyalle kai tofin a ciki in ma duk bata samu ba kamo halshen rigarka ka tofa a ciki an gane ko ya hida ka tofa shi a cikin me a cikin masallaci malai haddasa na hannad ibn as-sari عن أبي الأحوص عن منصور عن ربيعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل إذا قام الرجل إلى الصلاة إذا متن يتاش زوا صلى أو إذا صلى أحدكم كوكما إذا دينك ينا صلى فلا يبزق أمامه to kada ya yi tofi a gabansa, kinan a gabansa, wala an yaminihi ko kuma a damansa, walakin sai dai an tilka iya sarihi ya yi a ɓangaren hagunkinsa in ka na farigan idan ya kasance hagunkin nasa babu me babu kowa. An gane ko? Domin tana iya a cikin sahu kake hannun hagunkin naka ma akwai wani. Sai ce, au tahta kadamihil yusra ko kuma ƙasan ƙawarsa ta hagun sun maliyakul bihi sannan sai ya turbuɗe sa shine ma'anar sun maliyakul bihi ai sun maliyudfinhu idan ya yi tofin a ƙasan ƙawarsa ta hagun sai ya turbuɗe wannan tofin da ya yi malice haddasana sulaiman ibn dawud haddasana hammadun haddasana ayyubu annafi'in عن ابن عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما haka dai manzon Allah yana hudu ba wata rana idra'a nuhamatan fi qiblatil masjid sai ya ga wata majina da aka zubda a alqiblar masallaci mun ce majina ne dan nuhama aka ce ita kuma nuhama mun ce abin da ke hitowa daga ina daga kirji miyo ko ba daga kirji ke hitowa ba kenan majina ce kenan da manzon Allah ya ga wannan tofin a alqiblar masallaci fatagayyazu ala nas sai manzon Allah ya yi hushi akan mutane a yi ba sai manzo Allah ya hushi da mutane sun mahakka ha sannan sai ya shi ya karce wannan mashina la ilaha illallah ku ce bai ma ce a karce ba shi da kan shi ya je yame ya karce wannan mashina qala yace ma'ana mai ruwayar hadisin wa ahsibuhu qala ina tsammanin yace fada'a bi za'faranin sai manzon Allah ya kira da a kawo masa turaren za'faran falattakahu bihi sai ya goga wannan turaren na za'afaran a inda aka zubda wannan majinar wa qala sai ce inna allaha qabila inna allaha qibala waji ahadikum Allah lalle Allah yana gaban fuskar ɗayanku idan salla idan yana salla fala yabzuq baina yadayhi dan haka ko kada mutun yayi tofi a gabansa an gane da kyau ko kun ga ashe abin da yasa aka ce mutum kada ya tofi a gabansa dan me dan lokacin da bawa yake sallah Allah yana fuskantar sa zamu gani ma anan gaba wani wani tsoratarwa da manzo Allah ya faɗi qala abu daud rawahu isma'il wa abdul warith an ayyuba an nafi'in wa malik wa ubaidullah wa musa ibn uqba an nafi'in nahwa hammad ya bashi labarin makamancin hadisin hammad illa annahu lam yadhkuru az-za'faran sai dai a riwayar su su ambaci cewa ya ce a kawo turare bai sa na za'afaran wa rawahu ma'marun an ayyuba ma'mar ya rawaito sa daga ayyub wa asbata za'afaran fihi amma shi a riwayarsa ya tabbatar da za'afaran wa zakara yahya bin sulaimin an ubaidillahi an nafi'in al khaluqa shi kuma yahya bin sulaim daga ubaidillahi daga nafi ya ambaci al khaluq maimakon za'afaran al khaluq shi ma nau'i ne na turare an gane da kyau ko malam yace haddathana yahya ibn habib ibn arabi haddathana khalid ya'ni ibn al-haris an muhammad ibn ajalana an iyad ibn abdullah an abi sa'id al-khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah kana yuhibbu al-arajin ya kasance yana son al-araji al-arajin shine ice dan karami busasshe lankwasashe ma'ana kamar ɗan ɗan ice haka mai ɗan kamar in za ka gama wannan abin gakin ɗa biyu an gane ko ko kuma daidan shi manzo Allah yana son yawan yawo da ɗan ice haka ɗan ƙarami a hannunsa an gane da kyau ko shine al'araji wala yazalu fi yadihi minha hannunsa baya gushewa yana ɗauke da wani sashi ma'ana mafi yawancin lokuta zaka ganshi da ɗan ice nan nashi yana tahe da shi rike da shi fa dakhala al-masjid sai shiga masallaci fara'a nukhamatan fi qiblatil qibla sai yaga wani tofi na majina a alqiblar masallaci fa hakkaha sai ya karce wannan majinar summa aqbala 'ala an-nasi mughdiban ko mughdaban sannan ya fuskanci mutane yana cikin fusata ta hushi faƙala sai ce a yasurru ahadukum an yubsaka fi wajhihi shin ɗayanku yana son a yi tofi a cikin huskarsa akwai mai so a kwaso majina a tofa mishi ga huska ai ba abin da yake wannan kaskanci a cikin gangar jikin ɗan adam babu gabar da ta daraja kawar me kamar huska shi yasa aka ce matakka in zaka bige ta ittaqil wajh ka nisanci huska shi yasa sujada ba wanda ake ma ita in ba wa ba in ba Allah ba dan huska kai ita ce ta komi daraja shi yasa ba amma kowa sujada da huska sai Allah madaukakin sarki shi ne cancanci haka manzo Allah ya ce shin ɗayan ku yana so a yi tofi a cikin huskarsa inna ahadakum idza istaqbala alqibla lalle ɗayan ku idan ya fuskanci alqibla fa inna ma yastaqbilu rabbahu jalla wa azza to yana fuskantar ubangijinsa ne mabuwayi madaukaki jalla shine madaukaki azza mabuwayi wal malak an yaminihi kuma mala'iku suna a damarsa fala yatful an yamini dan haka hatta a dama ma kada kai tofi a gaba kada kai don Allah na fuskantar ka a dama kada kai domin mala'iku suna a damarka wala fi qiblatihi haka kuma kada yi a alqiblarsa wal yabsuq an yasarihi sai dai in zai yi tofi ma yayi tofi a hagunkinsa aw tahta qadamihi ko kuma kasan dugadugansa mun gani a wacce riwaya duddugen sama na hagun fa inna ajila bihi amrun an gane da kyau ko idan majinar ta zo masa bazata shine ma'anan fa in ajila bihi amrun idan wani abu na kazanta ya zo maka bazata na miyau ne ko kuma na majina ne ko kuma na jini ne falyakul hakaza to yayi haka shine falyakul ay falyaf'al hakaza sai ya nuna wa wasafa lana ibnu ajlan sai ibnu ajlan mai gaya muna hadisin ya siffanta muna an yatfula fi thawbihi shine ma'ana yayi tofi a cikin tufafinsa thumma yarudda ba'dahu ala ba'din sannan sai ya mai da sashen kayan akan sashe ma'ana mutum ya jayo rigarsa ko wani abu dai da ya samu na kayansa yayi tofi a ciki sannan ya mi ya goge haka me yasa aka ce kai haka dan idan ka tofa ka saki aikin banza ne majina za ta mi za ta gangare ta fadi to shi yasa sai aka ce ka game kai haka dan saboda ta tsaya dai ga kayanka kada ta bata mi masallaci na'am مالك حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وعن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن حيوان خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحمد يتي دقتكين صحابا من الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أم قوما Ahmad ya ce an samu daga cikin sahabban manzon Allah wani mutum amma kauman ya yi ma wasu mutane limanci fa basa kafil qiblati yana cikin musu limanci sai ya tofi a alqibla wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzur alhali manzon Allah yana zanna yana kallo tunda an kare sallah ne su sun zo suna wani sabon sahu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina faraga lokacin da ya kare sallah sai manzon Allah ya ce la yusalli lakum kada ku ƙara bari ya muku limanci wannan mutuna fa arada ba'da zalika an yusalli lakum bayan wannan wataran sai ya so ya musu limanci faman uhu sai suka hana shi limanci wa akhbaruhu suka bashi labari bi qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da fadin manzon Allah fa zakara zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya ga manzon Allah manzon Allah mutane sun ce wai kace kada in ƙara ba da sallah fa qala na'am sai manzon Allah ya ce eh wa hasibtu annahu qala kuma ina tsammanin ma yace innaka azaita Allah wa rasulahu domin kai lokacin da kai sallan nan kai tofi ka cutar da Allah da manzon Allah la ilaha illallah wannan me ya kai makura na nuna tsabtace masallaci da nisantar kasanta a masallaci wani mutum ne yazo yana mutane limanci manzo Allah na zamne an kare sallah ana cikin sallah sai ya tofi a cikin masallaci an gane da kyau ko kuma a alƙibla bayan an ƙare sallah sai manzo Allah ya ce wa mutanen kada ku sake bari wancan mutumin ya muku limanci wata ran an zo kuma sai zai ja zai ja sallah shi suka ce a'a ba za ka ja mu sallah manzo Allah ya hana ka ba mu sallah ya zo ya tambaya manzo Allah ya ce eh ni na hana ka ƙara ba su sallah dan me sai manzo Allah ya ce dan ka cuta ma Allah da manzo lokacin da kai tofi a ame alƙibla an gane da kyau ko Allah ku yake cewa innal ladina yu'tuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah madaukakin sarki ya la'ance su me yasa manzo Allah yace ka cutar da Allah da manzo domin man aada Allah faqad aada rasula wa man aada rasula faqad aada Allah duk wanda ya cuta ma Allah ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu karanta hadisan da sauri sai mu tsaya a ƙarshen babin حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي الألاء عن مطرف عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نازو وجه منظر الله وهو يصلي ينا سلا فبصق تحت قدمه اليسرى سيتو في أكسن كهر ستهجم حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي الألاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله bayan wannan sai manzon Allah ya yake da suna ya murza wannan tofin da yayi da takalminsa haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana al-furaj bin fudala an abi sa'id qala ra'aytu wasila ibn al-asqa fi masjid dimashq naga wasila bin ashqa asqa a masallacin dimashq basaka alal buri ya yi tofi a kan buri wata nau'in tabarma ce da suke da an gane da kyau ko a masallaci sun ma masahahu bi rijlihi sai ya goge wannan tofin da ya yi da ƙafarsa faƙila lahu sai aka ce masa lima fa'alta haza don me yasa kai wannan kale ce li anni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin ni na ga manzon Allah ya fa'alhu yana aikata wannan sai dai hadisin da'ifi ne domin inda aka ce ya halatta ka yi tofi hatta a masallaci shine masallacin da muka ce babu shinhiɗa a ƙasa ne ake ne ake sallah amma masallacin da ke da shinhiɗa duk in za ka yi tofi to baya halatta ka yi tofi a ƙasa sai dai ka yi tofi a cikin kayanka dole don saboda in ka yi tofi a masallacin ka cutar da al'umma amma in ka yi tofi a cikin rigar ka hawa ka cutar kanka ka cutar malaman fiqh ko suke cewa suke cewa me yake da suna almafsadatu alkhassa muqaddima ala almafsada al'amma cutar wadda kai kadai za ta takaita a gare ka ita ya kamata ka gabatar akan cutar wadda za ta iya fuskantar al'umma ko kuma hiye da mutum guda hadisi na karshe haddathana yahya ibn al-fadl as-sijistani wa hisham ibn ammar wa sulaiman ibn abdurrahman ad-dimashqi ad-dimashqiyani بهذا الحديث ثم بام لابار ون حديث وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني قالوا سكت حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو هزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أتينا جابرا منذ أوجا جابر يعني ابن عبد الله ينا ابن عبد الله وهو في مسجده ينا أول سلرسا فقال سيتي atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi masjidina manzo Allah ya zo a masallacin mu hada wannan da kuke gani wa fi yadihi urjun ibn tabin a hannunsa kuma akwai rishi na iccen me yake suna ibn tab sunan wani iccen dabino da ake cewa ibn tab to kenan yana rike da dan kare na wannan iccen fa nazara sai manzon Allah ya dubi fara'a fi qiblati al-masjid nukhamatan sai ya gani a fuskantar alƙiblan masallaci ya ga tofi na majina fa aqbala alaiha sai manzo Allah ya fuskanci wannan tofin fa hattaha bil urjiwni sai ya goge wannan tofin da wannan iccen thumma qala sannan sai ce ayyukum yuhibbu an yu'rida Allah an waj'an anhu bi wajhihi waye daga cikin ku yake son Allah ya fuskantar da fuskarsa daga gare sa waye yana son yana sallah Allah na fuskantarsa Allah kuma ya ya kauda kai daga fuskantarsa sun makala sai ce inna ahadakum idza qama yusalli lalle ɗayan ku idan ya tashi yana sallah fa inna Allah qibala wajhihi to Allah yana fuskantar fuskarsa fala yabsuqanna qibala wajhihi dan haka kada yayi tofi a wajen huskarsa wala an yaminihi ko a damarsa wal yabzuq an yasarihi sai dai yayi tofi a hagunkinsa tahta rijlihi al-yusra a ƙasan ƙahorsa ta hagu fa in ajil fa in ajilat bihi badiratun idan wannan majinar ko miyon ya taho masa da gaugawa falliyat meke suna falyakul bi thawbihi hakaza to yayi da tufafinsa haka wa wada'ahu ala fihi sai ya dora tufafin nasa akan bakinsa thumma dalakahu sannan sai ya murza wannan abin da ya zubar a ciki thumma qala sannan sai ya ce aruni iran ay atuni iran ku zo mini da turare faqala sai faqama fatan min alhayy sai wani saurayi daga cikin mutanen anguwar ya tashi yashtaddu ila ahlihi yasra'u ay yana gaugawa zuwa wajen iyalinsa faja'a bi khaluqin fi rahatihi sai yazo da wani turare a cikin tahin hannunsa shine raha ar-raha fa akhadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dauki turaren faja'alahu ala ra'si al-urujuni ya sanya sa akan wannan dan iccen ثم لطخ bihi على أثر النخامة sannan sai ya sanya sa ya goga a wurin da aka zubar da wannan bajinar qala jabirun jabir yace famin hunaka yace a wannan lokacin ne ja'altumul khaluqa fi masajidikum kuka sanya turare a masallacin nan kuma ana daga nan ne aka samo dalili na mustahabbancin sanya turare a masallaci a takaice uwa masu girma wannan babin yana nuna muna ƙoƙarin tsabtace masallaci da nisantar yin ƙazanta a cikinsa da kuma nuna girman laihi na yin tofi a lokacin da kake cikin sallah ko ba a masallaci ba ka yi tofi a gaban alƙibla kuskure ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi muna fata Allah ya ba mu ikon girman masallaci da ƙoƙarin tsabtace sa da darajar tasa inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya ba mu Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله